الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa barkan mu da sake haɗuwa a darasi da muke gabatarwa na taujih ilmul qira'at ko kuma ilmul qira'at wasilatuhu bil ulum al lughawiyyati wa shar'iyya wannan shine darasin mu ko zaman mu ko majalisin mu na 19 muna cikin suratul baqara mun ƙare bayani a aya ta 283 kuma Allah ya kaddari ayat da akwai bayani da a cikinta ta zo bayan ta aya ta 284 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makominmu da mu da ku gaba ɗaya to kafin mu tashi bayani a ƙarƙashin wannan aya da za mu tashi a kanta mun ɗanyi wata ‘yan mantuwa ayar da mun ka wuce wajen fa'illam inda Allah ce ya ayyuhallazi na amadu taƙullah ya kuɗin da kuka yi imani ku ji tsoron Allah وذروا ما بقي من الربا كبر معامله ده ربا تربا سمسم ان كنتم مؤمنين ان كنتم kasance masu imani to fa in lam taf'alu in buku bari ba fa'zanu bi harbin min Allah wa rasulih ku shirya ma yaki da Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa alihi sallam to abinda mun kai mantuwa imam hamza al-kufi da imamu shu'ba wanda rawi ne na asim sun karanta fa'azinu bi harbin min Allah wa rasulih daga azanin ka saurara ke fa'azanu kuma ku shirya duk dai suna ba da ma'ana abu guda ku shirya kuma asalin fi'ilin daga uzunu na mala abdullahi uzunu shine abin kunne da ake ji to fa'azana kaga daga nan an yi abin da ya isar da sauki zuwa ga kunne fa'azanu kenan daga azina ya azanu in babbanta ba wazanin shi ya jiya kenan azinu ana sanar da ku wa azanun min Allah wa rasulihi ila nas يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم to ayat da zamu tashi akan ta ta 284 shine wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara lillahi ma fis samawati wa ma fil ard abinda yake cikin sammai da kasai mallaka Allah ne an gane ko shi kadai don inda ya ce ma fi samawati wa ma fil ardi lillah da sai ya nuna cewa bai hasur ba bai nuna kamar Allah shi kadai yan mallaka ba amma da ya ce lillahi na Allah ne kadai ma fi samawati ma fil ardi abinda ke cikin sammai da kasai wa in tubdu ma fi anfusikum in kun bayyana abinda yake cikin kawunanku ko rayukanku au tukhfuhu ko kuka boye shi yuhasibukum bihi Allah Allah zai muku hisabi an gane ko wannan aya wannan su malamai suna cewa an shafe hukuncinta saboda uh, musulmi da suka ji tsoro abinda a cikin ranka ma za a iya yi maka shari'a da shi kina wannan yana da bada tsoro tunda Allah ce zai yi hisabi to sai suka ce wagga aya ta la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ita ta shafe hukuncinta ko ko hadisin da ya zo Allah yana yafe ma mutum abin da ke cikin ransa uh, malam iya takallam matukan bai magana ba an gane ko yawwa to ala ayyati hal dai wannan shine kenan shi yuhasibukum bihi Allah matsayin jawabi ne na sharadi wa in tubdu ma fi anfusikum in kun bayyana an gane ko asalin shi wa in tubdi yuni saboda akwai abda yubdi ake cewa an shafe harful illa sannan kuma an shafe nunun lil idafa an gari ko abda yubdi to kaga ya'un tana da sukuni wawun tana da sukuni sai an ka shafe talil tiqa isakine to wa in tubduna kuma nuno an ka shafe ta saboda fi'lu shartina majzumun wa alamatu jismihi hafu annun li'annahu min al-af'ali al-khamsa wa in tubdu ma fi anfusikum can kuma cikin suratu ali imran akwai aya mai kama da wannan wajen har da alqur'ani qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu can in tukhfu ne ba in tubdu ba sannan can ma fi sudurikum ne nan kuma ma fi anfusikum dan mai har da alqur'ani ya rikici almuhimu Allah ce to in kun bayyana abin da ke cikin ku kun ka boye Allah zai muku hisabi amma sai an ka dawo cikin aya an ka ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kuma cikin hadisi an ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya gafarta ma mutum abin da ke cikin ransa matukan bai yi magana ba malam ta takallam kina an nafs to sai an ka zo wajen taujihin qira'a nan da ya qira'a cikin suki fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir an gane ko fa yaghfiru liman yasha'u ويعذب من يشاء إمام نافع المدني ده إمام ابن كثير المكي القارئ المقرئ ده أبو عمرو ابن العلا البصري ده حمزة ده كسائي الكوفيان كنن سوسن ككرنتا فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء سوكما في إلي جزمة أنغانيكو يوّا amma imam ibn amir da asim da abu jafar da yaqub su ko sun karanta fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha ina fata an fahimci bin raf'i an kai mara'un da ba'un dhamma kenan to ya za a taujihin waɗannan qira'o'in in mun ka dauki qira'a tanafi' da ibn kathir da abu amr da hamza da kisa'i fa yaghfir liman yasha wa yu'adhib man yasha bil jazmi an gane ko sai zaman to kina an yi atafi an gane ko yawa an yi atafi akan jawabi na sharadi domin ya ce yuhasibukum bihillah Allah zai muku hisabi to fa yaghfir atafina kamar ka ce wa yaghfir liman yasha wa yu'adhib man yasha kuma in kun bayyana shi in kun boye shi kuma Allah yana gafarta mu wanda ya so yana azabtar da wanda ya so atafi na akan jawabu ash-shart amma waɗannan da mun ka faɗa waɗanda ba su ibnu kasir ba kenan da ibnu amir da asim da abu ja'far da yaqub da sun karanta fa fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha jumla ce istinafiyya an gane ko ita ko jumla istinafiyya la mahalla laha min al-i'rab kinan zama to fa huwa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha kinan kamar an ci gaba da magana ne yana daga cikin abin da Allah yake yi yana gafarta wanda yaso ya azabtar da wanda yaso kinan ba alakanta wannan jumla ba da ni da sharadi da jawabi an gari ko ma'ana Allah mai gafara ne mai kuma mi mai azabtarwa ne kamar ana bada labari ne amma can tana da alaka da sharadi zai yi hisabi kuma zai yi gafara kuma zai yi azaba tare suke amma in iya ga dama an gane ko kenan zai ma wanda ya so gafara ya ma wanda ya so azaba wannan shine taujihin waɗannan kira'o'in kenan ita wagga kira'a ta fa yaghfiru liman yasha'u kamar tana nuna ko da ba a kawo waccan jumla ba Allah mai gafara ne Allah kuma mai azabtarwa ne kuma sai an ka kawo abubuwa guda biyu at-targhib wa tarhib wanda cikin da'awun mutum ana so mutum ya hankalta musu kwadaitarwa da tsoratarwa innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba mai wa'azi ba a son kullun ya ta jawo ayoyin jahannama sai kowa ya ga kenan lamarin nan ba kyau sai a gaji da kai kakka zama to kuma kullun kana kawo cewa da mutum yayi arwalla zunuban shi duk za su hita ta hannuwan shi sai mutane su ce a to kenan duk bannan da sun kai bari su sai su yi arwalla shi kenan ta zubi a'a manyan manyan kaba'ira da kuɗin mutane da kace waɗannan sai ka biya su sai dai kaba'ira wadda a tsakaninka da Allah irin shangiya kana aika tuba amma in kuɗin mutane da kace waɗannan Allah bai gafarta maka su don haka kenan kullu ana son wani lokaci a tsoratar da mutane wani lokaci kuma a kwadaitar da su daga rahama Allah wannan shine uslubin da ya dace malami ya bi wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai wannan shine taujihi na wannan kira'a yawwa duk da yake wadansu malamai sun tafi cewa a'a fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha ana iya ce mata wato jumla ce isti'nafiyya fa huwa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha sannan ko kuma ka dauke ta jumla ce fi'liya ma'tufatun ala mithliha abinda ake nufi wa in tubdu ma fi anfusikum jumla ce mai zaman kanta fa yaghfiru liman yasha'u an gane ko sai an kai atafin wannan jumla akan jumla kina an yi atafin jumla shartiyya akan jumla ismiya fa huwa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha sai dai kowace da ma'anarta daban waccan ta kawo sharadi da kuma jawabu sharti waga kuma ta kawo fi'ili na daban mai nuna Allah yana gafara kenan abubuwa ne ake zadangawa na Allah subhanahu wa ta'ala yana haka na malamai sun kai in ka dauke ta jumla istinafiyya la mahalla laha min al-i'rab in ka dauki jumla ce ma'tufa ala jumlatin qablaha jumla shartiyya wa in wa in kanat hiya laysat shartiyya fa hiya jumlatun mustaqillatun ma'tufa ala jumla qablaha dole haka ne abubuwan za su kai Allahumma amin Allahumma amin to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce amanar rasulu ko ita ma akwai ƙira'ata a cikinta manzo ya yi imani bima unzila ilaihi min rabbihi game da abin da aka saukar mishi daga ubangijinsa Allah subhanahu wa ta'ala kenan wal mu'minuna su ma mu'minai sun yi imani kullun dukkan su amana billahi sun yi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah wa kutubihi da littattafan Allah an gane ko imamu hamza da kisa'i da khalaf sun karanta wa kitabihi an gane ko kenan ga kajo ya karanta kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kitabihi kace mm a'a ka tambaye shi da wace qira'a yake karantawa in qira'a hamza da kisa'i ne da khalaf ɗaya daga cikin su yake karantawa da ita to akwai wannan kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kitabihi to nan wa kitabihi da littafin Allah za a fassara wa kutubihi ko da littafin Allah wa rusulihi da manzannin Allah la nufarriqu baina ahadin min rusuli an gane ko la nufarriqu kenan suna cewa su mu'minai yaqulu da la nufarriqu baina ahadin min rusulihi suna cewa ba mu bambantawa tsakanin Allah da manzanninsa imam yaqub an gane ko ya karanta wato yato shi ya karanta la yufarraku an gane ko ya an ce lanu farriku yana matsayin domiri ya koma zuwa ga manzo da muminai to idan muka duba ya an ka ɗauki kenan ƙira'a la yufarriku an gane ko? baina ahadin min rusuli a qira'a ta yaqub kenan damiri shi na koma zuwa ga wa damiri shi na koma zuwa ga manzo baya bambantawa ban sani ko mun fahimta ba la yufarriqu baina ahadin min rusuli an gane ko to in mun ka dauki wannan qira'a sai ya zamanto matsayin wannan jumla ta la yufarriqu tana matsayin hal kenan halu kaulil mu'mini bima unzila ilayhi min rabbih ghayra mufarriqin bayna shay'in min dhalika kulli an gane ko ko ghayra mufarriqin bayna rusuli an gane ko ko ko a dauke ta la nufarriqu bayna ahadin min rusuli tana matsayin mi tana matsayin khabar ba'da khabar bayan an bada labarin amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun da anka ce kullun amana billahi wa mala'ikatihi ko wa kutubi tunda kullu wahidin minhum amana billahi to jumla ta amana ai matsayin khabar take to la nufarriqu sai ta zama to khabar ba'da khabar ko in an karanta da la yufarriqu ko ta zan khabar ba'da khabar tunda shi manzo damiri shi na kuma zuwa gare shi ko ta zama to matsayin hal kina hal kaulil mu'mini ko hal kaulin rasul ghayra mufarriqin baina ahadin min rusuli mun gane ko yawwa to sun kace zaka kaddara kullum amana billahi wa kullun la yufarriqu baina ahadin min rusuli in mun ka dauki kira'a kuma la nufarriqu baina ahadin min rusuli kidan sai ka kaddara mata abinda an ka shafe ya kuluna la nufarriqu baina ahadin min rusuli suna cewa ba ma bambantawa ba sani ko mun fahimta ba ko kuma in ka dauki lafzi na kullu in tabe shi kullu asalin shi lafazi na wanda kamar lafazi na daya amma ma'anar shi ta jama'a ta to in ka gada ma ka ce kulluna ya'lam ko kulluna na'lam in ka dauki ma'anar shi sai jami'i ta sai ka ce kulluna na'lam in ka gada ma in ka kalli lafazi ne na guda ne ba ma'anar shi ba sai ka ce kullu na ya alam duka ya halatta a larabci to sai sa wadan sun ka ce a'a in an hankalta ma kullu ba sai an ce ya quluna la nufarriqu ba a'a sai ka imma a au ya qulu kenan kullu ya qulu la nufarriqu bai da ahadin min rusuli kenan mura'atan li lafzi kull sai a dauki wanga alqawlu mahalluhu an-nasbu ala al-hal ay ghayra mufarriqina ba ma bambantawa ina fata an fahimci ni duk dai abinda nake son mu hankalta ma babu qira'ar da ta saba mu abin nan la nufarriqu zai koma zuwa ga manzo da mu'minai la yufarriqu ko ka maida shi zuwa ga manzo tun da shine jagora ko ko la yufarriqu kana iya maida shi zuwa ga lafazi na kullu kullun la yufarriqu baina ahadin min rusuli da shi manzon da shi da jama'arsa wa qalu sami'na wa ata'na suka ce mun ji kuma mun yi da'a ghufranaka rabbana wa ilaykal masir muna neman gafarka ya ubangiji kuma mu koma gare ka take anan mun kawo wani abu da muka ce sauran sun karanta wa kitabihi imamu hamza da kisa'i da kuma khalaf to wa kutubihi da littafan Allah jam'i ne ko to wa kitabihi wa da littafin Allah to kenan littafi guda na sun ka gaskata a'a ai duk littafin Allah za a gaskatawa sai a ce to na abinda ake nufi mufrad ne wanda an kai idafa zuwa ga ma'arifa muna yi da kyau ya koma jam'i wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in za ku lissafa ni'ima Allah a'a ni'imomin Allah bai ce kuma wa in ta'uddu an'umallahi ba sai ce wa in ta'uddu ni'mata ni'ima guda ce amma saboda an yi idafa ta zuwa ga ma'arifa ya kuma ya kuma jami'i domin in guda ce to ai da ka ce dai ka lissafa ban sani ko muna fahimta ba kenan nan da wa kutubihi da wa kitabihi duk matsayin mi duk matsayin abu guda ne sun yi imani da littafin Allah ake nufi duk sun haɗe a wuri ɗaya yawwa to wannan shine ya kawo mu a ƙarshen taujihi na ilmul qira'at game da suratul baqara wanda galibi muna hada shi da ilmuka na lugha da kuma ilmuka na shari'a gurgudun abinda Allah subhanahu wataala ya uwace muna na ilmi wallahu ta'ala a'lam yanzu insha Allah ta'ala zamu shiga cikin wato suratu wato ali imran an gane ko idan ba muka duba cikin littafin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an da sun ka zo wajen wa kitabihi din nan sun ka ce imamu hamza da kisa'i da khalaf sun karanta wa kitabihi sun ka ce ita qira'a ta hamza da kisa'i da khalaf an gane ko sun ka ce abinda ake nuhi jinsin littattafai kamar yadda Allah ya ce fa ba'atha Allahu an-nabiyyin mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba kaga bai ce wa anzala ma'ahumul kutuba ba yawwa sannan ko ita ko qira'a da ta karanta wa kutubihi a hankalta mu siyaki domin siyaki ya dace da jam'i wanda ya zo gabaninta an ce mala'ikatihi kaga mala'ika jam'i ne ko wa kutubihi kaga jam'i ne wa rusulihi shi ma jam'i ne sun ka ce ita dake da siyaki an kawo jam'i tsakiyar jam'uka can kuma jinsi ne amma wani lokacin qur'ani yana hudin kitab yana rufin jinsin littafai kamar yadda yace wa anzala ma'ahumul kitab ai wa anzala ma'ahumul kutub yaza taujihin ilmul qira'at wani lokaci yana bukatar dole sai an koma ma bangarori daban-daban ba a tsaya wuri guda na hauna ya shigo wa ciki sarfu ya shigo ciki balaga ta shigo ciki an gane ko qur'ani ya shigo ciki hadisai su shigo ciki Allah ya taimake mu to yanzu sai mu shiga cikin suratu ali imran suratu ali imran ayat da zamu bude da ita ita ce wajen fadar Allah subhanahu wataala qul lil ladina kafaru ko kace ma waɗanda na kafirta satughlabuna za a rinjaye ku za a rinjaye ku da hujja ko an rinjaye ku ma da hujja kuma za a rinjaye ku ta fuskar yaƙi don ƙarshen rinjaya ga masu mumini ga mumini take wal aqibatu lil muttaqin ko ba karan bane to bayan za a rinjaye su wa tuhsharuna ila jahannama za a karkada ku zuwa wutar jahannama muna ji ko wa bi'sal mihad shimfida tayi muni ta zabanto wuta tar to kuma su kafirai ba wai shimfida su tsaita a wuta ba haddar ruwa ta sama mana abdullahi ruhi shi ma wuta na don Allah ce lahum min fawqihim zulalun minan nar min tahtihim zulal wuta za ta kewaye su ina fata an fahimce eh sannan tuwahin da za a yi musu su ma na wuta ne an gane ko falladina kafaru qutti'at lahum thiyabun min narin Allah ya ce to kaga a ce suturan mutum wuta abin da ya ruhe shi sama wuta ƙasa wuta wanda dan adam bai iya kaddara irin wannan azaba Allah kai muni tsari to yanzu in mun ka zo wajen taujihin wannan kira'a sai muka cewa da an ka ce kullin ladina kafaru satughlabuna wa tuhsharuna imamu hamza da kisa'i da khalaf muna ji sun karanta sayughlabuna ka ce makafirai sayughlabuna za a rinjaye su wa yuhsharuna sannan za a gaggaba su a kora su ila jahannama zuwa ga wuta ina fata an fahimce ni to madalla sai malamai suka ce to su waɗanda suka karanta da ya'un su hamza da kisa'i da khalaf kenan an gane ko damiri shi na komawa zuwa ga waɗannan kafirta don an ce kullin ladina kafaru ka gaya ma waɗannan kafirta ai mutane waɗanda ba sa nan kenan wannan jumla tana ba da labari ne game da wanda baya nan kullahum kenan ka ce da su waɗanda sun ka karanta kuma kullin ladina kafaru kenan kamar da an ci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya gaya musu gaba da gaba kenan nan dibo lokacin da ayat take sauka ba sa nan sai an ka ce sayughlabuna wa yuhsharuna ila jahannama tunda lokacin da ayat ta sauka ba nan suke ba sai an ka ba da bayani da zamirul ghaiba da ya'un sannan kuma sai an ka karanta da su tughlabuna dan in manzo ya hadu da su zai mi zai ga musu tunda ba tsoron su yake ji ba kenan waccan ta hankalta mu lokacin da abin ya sauka babu sunan waga ta hankalta mu kuma za a ji a isar musu da sakon sannan kuma domirin yana iya daukan manzo kul ko kuma a'a duk mutumin da yake musulmi yana iya gaba kafirai wannan don sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da shiga farko amma qul lahum ya muslim ko ya mu'min lilladheena kafaru sayughlabuna ko ko in ga kaga su satughlabuna mun ji wannan da kyau eh kun san taujihi na qira'a sai an shirya to bayan wannan idan muka zo cikin taujihul qira'atil ashr bil qur'an sun fada cewa imam hamza da kisa'i da khalaf sun karanta sayughlabuna wa yuhsharuna to ita qira'a ta sayughlabuna sai an ka kama bata hujja bin nadhir tamkarta irinta amma ba cikin siyaki ba a'a akwai irin ta mai irin wannan usulubin shine abin nuhi can cikin suratul anfal qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf kaga ka gaya maka fire in yantahu in sun daina ba a ce in tantahu ba an gane ko yawwa sannan kuma ita ko qira'a ta satughlabuna ita alqira'a bil khitab kenan bitta'i sai an ka kafa mata an kai ta'alilinta an kai taujihinta da siyaki kina abin da ke cikin ayoyin da annazir kuma tabka ita abu biyu magare ta na farko an kace siyaki domin an ce kullin ladina kafaru qablaha amara Allah ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yukhatibahum kina an umarci manzo ya musu magana wal mukhatab wal mukhatabatu lahum an yaqulu lahum fi wujuhihim ana nufin ya gaya musu a fuskokin su kaga kenan kamar ana nufin sai ya zo ya same su ya gaya musu haka to satughlabuna wa tuhsharuna kaga sai yakin ma ya bada wannan abu na biyu an samu irinta an gane ko kama inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikma a gane ko ko kuma lama atainakum akwai qira'a to kaga da Allah ya ce wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyyina kaga Allah ya riki alƙawari da annabawa sai ce lama ataitukum ko kuma lama atainaku kaga bai ce lama ataituhum ba ko atainahum kaga kamar ana magana ne an ce a isar da sako ana magana da wanda baya nan kuma sai an ka dawo an kai magana da shi kai tsaye kenan wannan qira'a ita ma ta yi kama da wannan qul lil ladina kafaru satughlabuna wa id akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum kaga cikin qur'ani tana da siyaki irin wanda yake gaskata wannan naziri na irin nata kuma ta siyaki kuma satughlabuna ma'ana nan umurni ne in ya zo yayi gaba da gaba su gaya musu shi ko sayughlabuna a'a an bashi labarin ne kafin ya haɗu da su kenan kowace kira'a za a mayar da ita a ɗaya daga cikin halin da take wagga an ce ya ba su labari wagga kuma in ya haɗu da su yana musu magana kowace kira'a ta bada wato ma'ana muna ganewa saboda kun san abin yana buƙatar dole sai kana fahimta ina na an ka sama gaba kahin mu wuce gaba an gane ko satughlabuna sinun wagga ana kiranta harful istiqbal saufa kuma a ce harful taswif an gane ko yawwa to at-taswif kamar ka ce saufa zuwa gaba saufa aktub ai shine taswif ka jinkirta abu ba sani ko mun fahimta ba to anan cikin qur'ani irin wanga yana bukata ad-dirasa al-mawdu'iyya sinu in ta zo cikin qur'ani ma'ana nawa take iya dauka in Allah ne ya hwadi tufidu tahqiq tabbatna satughlabuna Allah ya ce ni za a rinjaye su to tunda Allah ya ce za a rinjaye su to tabbata za a rinjaye su amma idan adam na yace sa aka ra'u wallahi ba mu da labari tabbata na yiwa maka hin shawara karatun wani mutum ya zo ya kire shi ta waya ya tashi ya sa kai kaga bai karanta ba ku shi yasa sai malamai suke cewa irin waɗanda haruffa in an danganta su zuwa ga Allah suna fi mi tabbat an gane ku sai yaqulu alladhina ashraku Allah ya ce mushrikai da sanu za su ce cikin suratul an'am a cikin nahl sai ce wa qala alladhina ashraku sun faɗa don ba su isa ce ba za su haɗi ba to a nan abin da ke son mu gane irin waɗanda kana iya karatu ka ɗauko su da wanda ya shahi ɗan adam cikin ƙur'ani wani ɗan adam ya ce zai yi abu kaza in ya tabbata ya yi sai ka kawo ayoyin da sun ka tabbatar da wannan in ya tabbata bai yi ba abin bai kasance ba shi ke nan kaga misalin da zan bayar don mu gane ina son mu gane irin waɗanda abubuwa suke taimaka ma karatun ɗan adam don nan wani ba zai iya gane cewa akwai karatu ƙasa irin wanga wuri ba dan annabi nuhu yace sa'awi ila jabalin ya'simuni min alma zan nemi mafaka daga dutse zai kare ni daga ruwa sai baban shi ce min in la asima al min amri llahi illa man rahim ba wanda zai tserewa daga al'amarin Allah sai wanda Allah ya marhama musulmi kenan to yanzu annabi nuhu ya faɗi magana dan annabi nuhu ya faɗi magana to cikin su wayi gaskiya sai Allah ce wa daya qur'ani zai hudi wa hala bainahumal mawju fa kana minal mughraqina sai tagoro ta zo ta shiga tsakankanin su sai dan shi nutse kaga jabal bai tsiratar da shi ba to wani tana yiwa shi hudi cewa zai aikata wani abu dan adam cikin qur'ani kuma sai ya samu ya aikata an gane ko to in ya aikata din nan kuma sai ka nemo ayar da za ta fassara maka shi kenan nan ka ƙara samun yadda ake tafsirul qur'ani bil qur'an muna ganewa da kyau to anan satughlabuna Allah ne ya ba su labarin an ga musu za a rinjaye su Allah zai rinjaye su muminne za su rinjaye su da manzo sallallahu alaihi wasallam dan Allah ne zai ba su nasara akan su in kace muminne su rinjaye su yayi in kace manzo ya rinjaye su yayi in kace Allah ya rinjaye su yayi saboda babu rinjaye da za a yi sai da izinin wa sai da izinin Allah su muminne da su rinjaye saboda sun yi yaki kuma sun yi wa'azi sun yi da'awa shi ba manzo shine jagoran muminne kenan kowanne ana danganta mishi rinjayar ta sanadiyar nashi abin da ya gabatar amma hakikatar rinjaye ta wace Allah ne ya bada izinin an kai ta mun gane wannan da kyau to anan abin da za mu gane satughlabuna za a rinjaye ku mun gane ko shine cewa malam bello shin rinjayar ta tabbata ko bata tabbata ba wagga aya wasu malamai suna ganin ta sabka ne akan yahudawan madina kadiba cikin al-isti'ab fi bayan al-asbab da sauran littafai na asbabun nuzul masu yawa ko al-muharrar fi asbabin nuzul al-qur'an doktora da aka rubuta kasar saudiya mujalladi biyu ne wancan kuma al-isti'ab mujalladi uku ne ko kuma ka nemi in baka sami waɗannan ba ka samu lubabun nuqul na imamu suyuti fi asbabin nuzul ko asbabun nuzul na imamu al-wahidi da sauransu littattafai da sun kai bayani kan asbabun nuzul ko kuma cikin ibnu jarir at-tabari wanda shi ma shine kan asbabun nuzul ko sauran littattafan tafsiri wani bi in mun baka littafi wanda ya tattaro mas'aloli kamar al-isti'ab da al-muharrar fi asbabun nuzul al-qur'an in ka hada su su galibi suna kawo maka duk asbabun nuzul kuma su tace maka suna maka wanda inganta da bai inganta ba idan in ka sa waɗannan guda biyu za su taimaka ma ba sai ka sha wahala ba ba sani ko mun fahimta ba anan ana nufin yahudawa ne suka faɗi wannan magana cikin asbabun nuzul saboda an yi yakin badar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake shi akan mi akan kafirai bal ma ayat da zata zo zata gaya muna wannan qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum ko tarawnahum qira'u mithlihim ra'ay al-ayn wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar to nan ba su waɗanda an karin jaya ake rubutun da su yakin badar an riga an rinjaye kafirai su ko cikin jalali ne in ka diba yahudawa bayan an yaki mutanen makka sai sun kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ya rudu dan yayi je yayi yaki yarin jayi akhmar akhmar an gane ko shine wato jam'i ne na wawaye yawa akhmar wawa kenan kai kai ya rubu saboda yaraba ba wayo gare su ba ilimi gare su ba su gane ma duniya ba ya je ya yake su kenan yanzu in yace da su zai yi ba zai kai labari ba sai Allah ya ce a'a qul lil ladina kafaru ga ya musu tuhlabuna za a rinjaye su to mu dauki cewa nan yahudawa ake nufi mun gane ko in mun dauki sababin nuzul ko ko kansu take fara magana ba sai ko mun fahimta ba sai zama to tabbat an yi rinjaye akan su don kaga yahudawan madina Allah ya hudu yadda an kai kace-kace da su huwa allazi akhraja allazina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwal alhashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa atahum Allah min haythu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b yukhribuna buyutahum ko yukharribuna buyutahum qira'ata Abu Amr bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru satami ya ulil absar kaga wannan ya nuna an rinjaye su banda wannan kuma Allah ya nuna an rinjaye su a cikin suratul ahzab wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum ardan lam tatawha wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira mun gane da kyau da sauran ayoyi to in mun ka aje wannan kuma sai muka ce a'a to lillazina kafaru yana iya daukar dukkan kafirai yahuda wa sun faɗi wannan magana sauran kafirai sun ji an yaki mutanen makka amma suna ganin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai bai isa mutun da bakin madina yake mushrikai ku suke da sauran yankuna to sai an ka ce ya gaya maka kafirai yana iya daukar duk kafirai har ma ba na ahlul kitabi ba amun ne ko ba ya ce satughlabuna ba za a rinjaye su to kuma tabbas an rinjaye su don an yi fathu makka ko ba haka nan bane fathu makka kuma nasara ce idza jaa nasrullahi wal fathu an yi yaƙe yaƙe an yi yaƙin gazwatul ahzab da sun ka zo kuma an karin jaye su Allah ya wace su wa raddallahu alladhina kafaru bi ghaibihim lam yanalu khaira wa kafa Allahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza to duk ayoyin da suka nuna an yi yaki Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna fassara satughlabuna Allah yayi alkawali kuma ya cika kuma ya dauki alkawalin wa in ta'udu na'ud mun ji wannan ɗai kenan ina son mu gane wannan kenan duk inda Allah ya ce sa sa cikin Qur'ani ya danganta abu zuwa gare shi shina tare da wanka na biyu sai ce wa tuhsharuna kenan asalin shi wasa tuhsharuna ila jahannama za a gaggaba ku zuwa wutar jahannama to anan mallam bello satughlabuna ne na nufin anan duniya za a rinjaye su kuma kiyama za a za a tayar da su zuwa jahannama tunda mu mun yi imani da Allah tunda nan duniya da ya gwada muna ko ba mu gani da ido mu ba dai mun ji labarin yadda an fatattaki kafirai kuma ko yanzu gashi ana samun nasara akan su to kuma a lahira nan da yace sa tuhsharuna tabbas in kiyama za ta yi za a gaggaba su zuwa jahannama to amma kafirai ya za a tayar da su ya za a gaggaba su zuwa jahannama ya za a kada su cikin ta sai ka tattaro ayoyi almudu'ul qur'ani wa hasharnahum falam nughadir منهم أحدا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون زاء تايدسون سننكم يتشي يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا cikin kishuwa za a tayar da su sannan yace kuma za a tayar da su an gane an gane kuma malam bello za a tayar da su wato jikin su yana baki wa yawmal qiyamati taral ladina kadhabu ala allahi wujuhuhum muswadda sannan kuma ya bayyana cewa idanun su za su yi bula an gane ko kamar yadda malamai suke cewa kamar an kada akwai abin nan bula akwai abu da aka ce ma bula wanda aka samu tuwahi farare ko ba haka bane wanda ake musamman in za a sallar juma'a bula yanzu na san dai ta yi karamci ba kowa ma yake sanin ta ba amma dai na san har yanzu ana samun ta kamar haka take to an kada ta ta yi bulan nan kwarai kwararen kaya musamman wanda ake ka daga makka su an kai sama to sai Allah ya ce wa nahshurul mujrimina yawma idin zurqa za mu tayar da su da sun yi bula ga su kuma baki kirin to sai ka tattaro ayoyi waɗanda sun kai bayanin alhashim sai ka ce to satuhsharuna kinnan ko sayuhsharuna akan sabanin qira'at su ma ga ayoyin da suke fassara yadda za a tayar da su don da yace sayuhsharuna ya tsaya za a tayar da su ya za a tayar da su wani lokaci za a tayar da su ina fata ana fahimta ta sannan kuma wa zai tayar da su tunda as'ilu sitta lizaka dole sai ka kawo su wa zai tayar wa za a tayar biyu kenan man da ma sun shigo sannan kuma ya za a tayar da su kaifa ta shigo yaushe za a tayar da su a ina ne za a tayar da su don me za a tayar da su kaga maudu'i na alhashir ya kare shi yasa in ka iya wannan da ka zo karkashin aya ba wai aya ɗaya zaka kallo ba sai ka nemo irin ta sai ka hada maudu'i da ka azo danga guda shida maudu'i ya kare sai kai karatu sai ka tashi ka sani inda kai inda Allah ya sa nasoshin suna ga kanka ko ko ka rubuto su to babu wanda zai maka barka sana don baka hadi a ce ƙarya na ko dan Qur'ani yuna an ka ja aya ya kada ya ce ba gaskiya na ba muna ganewa shi yasa ilimi hanyoyi ake bukatar mutum ya sani za su taimaka mai kwarai da gaske wannan na dan baku misali ne kawai kenan bi doki sa sa sa sa sa din cikin qur'ani kamar da na Allah gehe kamar da na bayi gehe yanzu kai tafsirin qur'ani yawa sannan ka diba ka gani wanda mutane sun kace akwai wanda ta tabbata ko wanda bata tabbata ba in akwai nasoshin da sun ka tabbata karara sai ka faɗa in kuma istinbati zaka yi sai ka yi istinbati domin akwai abin da ba faɗa karara ba amma zaka yi za ka yi istinbatu ba sani ko mun fahimta ba yanzu kaga ayar da mun ka karanta cikin bakara da Allah ya ce qul amanna billahi a cikin suratul bakara ka ce mun yi imani da Allah ai Allah ne umarci manzo ya faɗi ko kuma cikin ali imran ya ce qulu eh cikin bakara ya ce qulu amanna billahi wama unzila ilaina cikin ali imran ya ce qul amanna billahi wama unzila alaina tunda alaina ne a cikin suratul abin nan ali imran da qul to yanzu in zaka istinbadi tunda Allah ne ya ce a ce shin sun ce ko ba su ce ba sai ka ce sun ci dan Allah ya ce amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na sun fadi wancan sun fadi wanga a alƙur'anance in ji ɗan ƙur'ani yuna mun gane wannan abu na ƙarshe wanda za mu faɗa ƙarƙashin wannan aya kafin mu je aya ta gaba saboda lokaci ya fara mun halinsa shine da yace satuhsharu satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannama za a rinjaye su da hujja za a rinjaye su kuma ta fuskar yaki an gane ko amma in an ci nasara kan musulmi jarabawa ce domin wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas ko kuma musulmi ba su cika alƙawali ba in ba ku bi in ba ku bi Allah da kyau ba an gane ko to laihin ba daga wajen Allah bane ba sani ko mun fahimta ba wani lokaci sai musulmi su saba kamar yadda an kai yakin Uhud an ka saba sai matsala ta zo ban sani ko muna fahimta ba wallahu ta'ala alam abu na karshe shine da an ka ce kafaru ai akwai mata kafirai ko akwai alkafirina akwai alkafirati akwai almushrikina akwai almushrikati akwai almunafiqina akwai almunafiqati to da yace alladina kafaru ismul mawsul na ya shahe maza ya shahe mata da ya ce satugulabuna ai mata zai ce wasa tugulabna wa tuhsharu ne ce mata wasa tuhsharna to ai bai hudu na mata ba taglibi janibin dhukuri ala janibin inas a haba mallam bello ba duka ba akwai inda maza ɗaya shi ka ɗauka akwai inda kuma shi ka ɗaukan maza da mata sai ka hankalta ma wannan akwai inda bai ɗaukan mata to sai yaƙi ne da hukumci na shari'a zai nuna maka nan mata ba su shigowa ciki ban sani ko mun fahimta ba yanzu misali Allah ya ce wajahidu a'a infiru khifafan wa thiqalan infiru ku hita wajen yaƙi alwawu nan lil jama'a ta mazata mata inda mata na ce a ce infirna ku hita yaƙi to yanzu malam bello ba ka cewa nan alwawu li taglibi janibin zukuri ala janibin inasi don mi don su mata ba a farlanta musu jihadi ba nan babu taglibi janibin zukuri ala janibin inasi to shi yasa in baka san ka'idodin ilmi ba nasi kwarkwata shi na kakai sai in an wajen tattaunawa a ilmanci sai ka rasa inda zaka sa kanka shi ko da ka karanta ka'idodin da zaka iya bambancewa da izinin Allah ban sani ko mun fahimta ba wallahu ta'ala alam ayar da za mu je a kanta ta gaba ita ce aya ta goma sha uku a cikin surutu ali imran Allah ce kad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata lalle tabbas akwai aya gare ku abin lura inji malaman zauri fi fi'atayn a cikin jama'a biyu iltaqata waɗanda sun ka haɗu an gane ko to asalin magana intabe anan ya kamata ya ce qad kanat lakum ayatu me yasa bai ce kanat lakum ayatu ba sai ce qad kana lakum saboda ita aya muannas ne lafzi ghairu haqiqi nabi kuma fusila baina baina hawa bin ismiha bil jari wal majrur an samu abu biyu da sun ka gitta ko guda ma an ka samu shi yasa suna kalima il muannas ne lafzi ba dole bane sai an kawo mai ta'un na ba ku misali faman ja'ahu maw'izatun min rabbih bai ce faman ja'athu maw'izatun min rabbih ba cikin Yunus kuma yace ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum ku ya kawo ta'u tuka ya halatta al arabci mun gane wannan da kyau to qad kana lakum ayatun akwai abin lura gare ku nan li taghlibi janibi dhukuri ala janibi al-inas malam ballu saboda abin lura ba ya shahin maza bane kawai har mata su ma akwai abin lura gare su fifi ataini a cikin jama'a biyu iltaqata waɗanda sun ka haɗu an gane ko iltaqata sun ka hadu shi yasa laraba sun ka ce larabci in ka hadu da mutum baka cewa iltaqaitu ma'ahu sai daga ce iltaqai iltaqaina amma in ka ce iltaqaitu ma'ahu to sun ka ce dai ba alhi dai ana da dan barin ka amma dai kawai ka ce iltaqaina don kaga nan sai Allah ce bai ce iltaqat ma'a ukhra ba iltaqata sun hadu nan ba haduwa aka yi ba ana nuna an gaisa a'a nan wajen gurzawa kenan an yi gumurzu in ji malam bahaushe eh an yi gumurzu kuma an yi kulikulin kubura ka san shi kulikulin kubura inda biki na akwai daɗi gare mallam abdullahi amma in na yaki na da aka sidan bai da kyau kulikulin kubura wannan wanda aka wanda aka aka abanga ni ban san ko ce kubura ta ba jama'a to anan akwai wata ka'ida ta larabci mu maido hankalin mu a cikin yaren larabci wani lokaci ana hankalta ma lafazi wani lokaci ana hankalta ma ma'anan lafazi yanzu fi'a a matsayin shi na lafazi mu'annas ne fi'atun a matsayin shi na ma'ana jam'i na to nan qur'ani sai ya hankalta ma lafazin ma'ana lafazin fi'a bai hankalta ma ma'anarta ba sai ce iltaqata biyu jama'a biyu sun haɗu da ya hankalta ma nan jama'a nan jama'a sun zan jam'i sai ya ce iltaqau wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu kaga bai ce minal mu'minina qatala ba saboda ya hankalta ma ma'ana ne a can muna gane wannan da kyau sai Allah ce to jama'an nan biyu fi'atun tuqatilu fi sabilillahi akwai jama'a wadda take yaki don Allah shi yasa duk abinda zaka yi in baka son kai nadama kai don Allah gakkai sake ka gina ɗiyanka su gane duniya kuma gakkai ma ɗiyanka tarbiyya ka kashe kuɗinka don saboda in sun zan wani abu su taimaka maka ka mutu yi musu don Allah sun girma sun baka ba su baka ba sun sun ka sani amma in kai yi musu don tunanin su amfane ka suna iya girma ba su amfane ka ba sai sansiyon ta buge ka kai paralize kuma shi kenan sun kyale ka gakka taimaka ma wani mutum don tunanin ya sa kanka maka da wani alheri gakka tunanin wannan kwata-kwata duk wanda ka yi ma kayi mai don Allah ana iya ce maka aitowa yana in ka taimaka mai shina ishi ma shiri ce babu ruwa na ni na mai don Allah in ma shiri yayi Allah shi kare ni in ba haka ba duniya ka kama bakin ciki sai ka gaji ka kwaso mutane ka yi musu don saboda wani abu na duniya wallahi kuma ya za ka yi dan ka karantar da mutum don saboda gobe shi taho shi kama maka karanta suwa ko don shi ce kai mallamin shi na na karanta shi don Allah in kana so ce ni jahili na gare ka ta kare ni dai Allah ne ka fatan shi bayani inna ma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura da zaran kai mu mutum alheri ka kuma biyan bukata wajen shi karshen ta bakin ciki je ka shika yi ma mutum don Allah ina so ya saka ma da shiri can gare shi ta kare mun gane wannan to wannan tana yaki don Allah wa ukhra kafiratun ko ita ko guda kafira ce nan malaman balaga bari mu tun da lokaci ya dan matso sauran bayanin qira'a cikin mu abin nan wa ukhra kafiratun guda kuma kahira ce bari mu ce kahira sakwata sun ce kahira Allah ana akwai abu da aka ce ma al-ihtibak rike shi da kyau cikin ilimin balaga shiki a shahe wani abu cikin jumla ta farko an gane ko sai a sai cikin wata jumla kuma sai a kawo wani na daban sai zamanto wanda an ka shahe cikin ta harko ta biyu kaddara shi zakai wanda an ka kawo cikin ta biyu sai ka kaddara shi cikin ta harko sai su gami shine ihtibak alin shi alhubuk ne shine saƙa was sama'i zatil hubuk sama tana da hanyoyi don su malamai ko ko girgije mai shiga cikin juna kamar saƙa ko ko hanyoyi ne masu kamar sun shiga cikin juna to ihtibak shine a saƙe abu a dumke shi kaga yan ka dumke abu dole sai ya shiga cikin juna to sai sun ka kira shi al-ihtibak ya za mu gane al-ihtibak nan da yace fi'atun tuqatilu fi sabilillahi ya shahe mu'mina asalin shi fi'atun mu'minatun tuqatilu fi sabilillahi kun ga ya shahe mu'mina nan ko sai ya ce wa ukhra kafiratun nan kuma barko ya ce wa fi'atun bai kawo shi ba an gane ko sai ya shahe shi sai kama ta kafiratun an gane ko kaga nan sai ka kaddara mu'mina nan kuma sai ka kaddara fi'a kaga ihtibaki kenan sai ya ce to ita ko bai ce ba to qatil fi sabili shaytan don ko ba ga maka mutun da ka halala fi sabili shaytan da kai suka alladina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladina kafaru yuqatiluna fi sabili taghut faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana da'ifa to nan inda bayani shike tarawnahum mislaihim ra'ayal ayn ko yarawnahum mislaihim ra'ayal ayn imamu nafi al-madani da imamu abu ja'far al-madani da imamu yaqub al-hadrami al-basri sun karanta tarawnahum bil khitabi kenan kuna ganin su sauran qurra kuma sun karanta yarawnahum suna ganin su to ya za a taujihin waɗannan da yarawnahum da tarawnahum imala abdullahi a larabce da kuma a balaganci misali ko kuma ce da a alƙur'anance insha Allah ta'ala to yanzu a nan inda taujihin ƙira'at yake wajen taraunahum da ya raunahum ƙira'a ce ta taraunahum ta nafi da abu ja'far da yaƙub an gane ko cikin littafin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an wajen tarawnahum da yarawnahum sun yi taujihin su da alqur'ani mai girma an gane ko kenan sai sun kace almadaniyani suna nufin nafi da abu ja'far da yaqub sun karanta tarawnahum sauran kuma sun karanta bil ghaibi kinan yarawnahum ita qira'a ta siyaqi wato ƙira'a ta khitab wadda ta ce taraunahum sun ka ce an hankalta ma qad kana lakum kidan ba a ce qad kana lahum ba sai an ka ce taraunahum ba sani kuma fahimci fahimta ba sannan kuma waɗanda sun ka karanta biliya'i sun ka ce saboda an ce qad kana lakum ayatun fi fi'atayn taqata an gane ko akwai ghaiba inda aka ce fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun kaga ana magana ne da abinda baya nan sai an ce wato kuma an ce mislaihim to kaga sai an ce yarawnahum kidan sai zamanto ita qira'a ta khitab ta ta'un da nafi' da abu ja'far da yaqub tarawnahum saboda an fa'ala qad kana lakum kenan tarawnahum kuna ganin su ku waɗanda ake magana da ku tunda lakum an kace su kuma da an kace qad kana lakum ayatun fi fi'atin taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum domin akwai fi'a fi'a kuma tana bada ma'anar jama'a kenan fi'atun yarawnahum mislaihim ra'ayal ayn an gane ko ta kuma mislaihim ba ce mislaikum ba an kace mislaihim kenan kowace tana da abin da yake mata shaida game da siyakin wato alkur'ani mai girma sai dai ita wacin kira'a ta ta'un an yi amfani ne da asiyaq asabiq ita ma waggata kira'a ta gaiba an yi amfani da siyaqi shi ma asabiq tun da fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun kafin yarawnahum bi ko tarawnahum yake mun fahimci yadda sha'anin yake ko to wannan aya cikin ayoyin alkur'ani mai girma tana daga cikin ayoyin daga ɗaukar fuskoki masu yawa wajen fassara mun gane sai dai a waɗansu malamai su ce waɗansu fuskokin sun yi rauni ta fuskar fassara wasu kuma abin nan to bari mu ɗauka lakum waɗansu malamai sun ka ce yahudawa ake nufi da shi tunda an yi magana ne kan yahudawa ne sun ayat ta sabka kansu cewa sun ce manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kada ya rudu dan ya ga ya yaki wawaye su ne mutanen makka an kace musu to za a rinjaye su kuma za a gaggaba su zuwa jahannama sai ce mi kad kana lakum ku yahudawa aya ta kasance gare ku wasu kace in lakum muna ji da kyau muminai ake nufi aya ce gare ku saboda yakin badar da an kai bu sa tsammanin su ci nasara ba suna su 300 da yan kai waɗansu kuma suna dubu ɗaya kaga malam bahaushe cikin karin magana ce alamar ƙarfi tana gama jiki masu yawa ake ganin za su yi za su ci nasara amma kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah waɗansu ka ce in kada kana lakum tana koma ne zuwa ga muminai wasu ka ce kad kana lakum tana koma zuwa ga kafirran makka waɗanda ba su mutu ba don wanda ya mutu ƙarya sai ta ƙari akwai aya gare ku kenan ku gane cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi akan gaskiya don dama sun ce lokacin da za a fita yaki Allah ya ba mai gaskiya nasara Allah ce in tastaftihu faqad ja'akumul fathu ku kafirai in kun nemi cewa Allah ya yi buɗi ya ba mai gaskiya rinjayi to faqad ja'akumul fathu buɗi ya zo muku kun gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinjayi akan wasu sun ce in tastaftihu a'a in ku mu'minne kun nemi cin nasara kafin su fita sun ce Allah ya taimake su wasu suka ce a'a da ku mu'minne da ku kafirai duk kun nemi cin nasara to kaga aya ce ga su kafirai su kansu tunda sun ga wanda Allah ya ba nasara kenan nan mun samu magana nawa uku ana ma iya karawa da munafikai aya ta kasance gare su don bu sa tsammanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jayi ba akan su ka ji magana nawa kenan hudu to fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun to in mun ka dauki qira'a ta waɗanda sun ka karanta tarawnahum mislaihim dan nan na karatu zai karata shi in mun ce yahuda aka nushi tarawnahum kuna ganin ku yahudawa muminnai mislaihim kafirai sun riɓanya su biyu ko ba haka ba koko ku yahudawa an gane ko a'a ku yahudawa kuna ganin ko kuma ku munafiqai tarawnahum kuna ganin muminnai kuna ganin kafirai tarawnahum hum ya kuma zuwa ga muminnai kuna ganin kafirai an gane ko mislaihim sun ribanye muminnai biyu to in ba su gansu ba inda za ku gansu da haka za ku gansu ko ku gane su da ru'iya kalbiya saboda yakin da an kai an san adadin muminai 300 na da abu waɗancan kafirai kenan kuna ganin su ko da ba ku gansu da ido ba kun gani a zuciya mun ji magana ta biyu ko wasu malamai sun ce a'a taraunahum ku muminne kuna ganin kafirai an gane ko mislaihim sun riɓanya ku biyu sai zaman to mislaihim ba ce mislaikum ba saboda an kawo fi atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun sai koma zuwa ga ukhra kafiratun ce sa ba ce mislaikum ba ba sai ku mun fahimta ba ya kamata a ce mislaikum taronahum mislaikum sai aka ce mislaihim ba sani kuma fahimta ba tunda ya kamata a ce taronahum mislaikum sai aka ce taronahum mislaihim kuna ganin su biyu ai kuna ganin su mislaihim mislal fi'a sai domini ya kuma zuwa ga fi'a an yi mata khitabi lil ghaib mun gane wannan tau mun ji wannan magana wasu ka ce a'a taraunahum yana komawa ne zuwa ga kafirai kuna ganin muminai mislaihim riɗinku biyu kafirai suna ganin muminai sun riɓanya su biyu don cikin bacci don cikin yaƙi kayan a gwabza sai Allah nuna musu sun riɓanya kafirai biyu wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim li yaqdi Allahu kama amran kana maf'ula kaga Allah ya maida mu mu'minai kafirai yan kadan a cikin ido kenan da an ce tarawnahum kuna ganin su mislaihim su mislaihim yana kuma zuwa ga fi'atun kafira fi'a kafira ta ribanya ku gida biyu an hankalta mu ma'anar fi'a ba lafazin ta ba ba sani ko mun fahimta ba to madalla waɗansu sun kace a'a yanzu sai mu dawo zuwa qira'a yarawnahum yarawnahum yana iya ɗaukar yahudawa domin an yi magana kansu sai yi gulabuna wa yi wasaruna ila jahannama kenan yahudawa suna ganin muminai yarawnahum suna ganin muminai mislaihim inda sun zo a wajen yaƙi da suka rubin su biyu kenan Allah na ya ƙara musu yawa aya ce ta Allah ko ko yarawnahum su yahudawa suna ganin kafirai mislaihim sun ribanya muminai biyu a haƙiƙa kuma muminde sun karin jayi a kansu duk dai akwai aya ko ya raunahum su munafiqai in suna ganin musulmi mislaihim sun ribanya kafirai kamar yadda Allah ya musu inda sun gansu ko kuma a'a ya raunahum su kafirai suna ganin muminne mislaihim sun ribanya su biyu ban san ko mun fahimta ba saboda ni saboda Allah ne ya ya ƙara kamar ya faɗaɗa girman muminne sai sun zama to kamar adadin su guda biyu to kaga wagga kira'a ko wagga aya ta ɗauki huskoki daban-daban na tafsiri sai dai abinda an kai rinjaye suwa an fitar da munafikai an fitar da yahudawa duk da yake zamirin yana iya ɗaukar su lakum aya ce ga munafikai aya ce ga yahudawa aya ce ga muminai aya ce ga kafirai to wane ne yake ganin wani riɗi biyu shin munafikai ne suke ganin muminai sun riɓanya kafin rai ko ko inda sun zo su wato gani na zuci ko kuma inda za su gansu da haka Allah zai nuna musu su ko ko kafirai ne inda sun diba gani munafikai ne inda sun diba gani na ido za su ga kafirai sun ribanye muminai a hakika ko ko yahudawa ne za su ga musulmi sun ribanye kafirai a ayar da Allah ya tunda shi na kan ba masu ko ko a'a yahudawa ne za su ga kafirai sun ribanye muminai a hakika ko ko muminai ne za su ga sun ribanye kafirai Allah ya nuna musu haka an gane ko koko muminai ne za su ga sun ribanye kafirai biyu saboda Allah ne ya yi niyya haka ya nuna musu haka koko kafirai ne za su ga sun ribanye muminai a hakika koko kafirai ne za su ga muminai sun ribanya su biyu saboda yadda Allah subhanahu wataala ya nuna musu a ido kaga kenan domiri na hum ko ya koma ga muminai an gane ko dibo yadda zaka gane tafsirin yana yi wa damiri na hum na farko ya koma zuwa ga muminai damiri na hum mislaihim na biyu ya koma zuwa ga muminai suna suka ganin sun ribanya kafirai ko kuma ya rauna hum kafirai ne suke gani mislaihim sun ribanya muminai biyu ko kuma a'a kafirai ne sai ko kuma damiri ya koma ya rauna hum kafirai ne suke ganin mumine sun ribanya su ko ko mumine ne suke ganin kafirai sun ribanya su ko ko yahudawa ne suke ganin mumine sun ribanya kafirai ko ko yahudawa ne suke ganin kafirai sun ribanya muminai ko ko munafikai ne suke ganin mumine sun ribanya kafirai ko ko munafikai ne suke ganin kafirai sun ribanya muminai kenan yana iya da damiri na farko da na biyu su koma zuwa ga kafirai ko su koma zuwa ga muminai ko na farko ya koma zuwa ga muminai na biyu ya koma zuwa kafirai ko na farko ya koma zuwa kafirai na biyu ya koma zuwa ga muminai hum hum an kace domin damiri yana daga cikin abin da ke ɗaukar wannan yana ɗaukar wannan saboda bayanin muminai ya gabata fi atun tuqatilu fi sabilillah kuma na kafirai gabata wa ukhra kafiratun kuma an ce qul lil ladina kafaru kaga kafirai sun gabata lakum kuma tana iya koma zuwa ga munafikai ko muminai ko yahudawa ko kuma kafirai kaji abin ya abin ga to amma dan mu takaita magana a takaicen takaitawa domirin shi na koma zuwa ga inda ya karhi fasarar ta karhi shine domirin zai koma zuwa ga kafirai ko muminai huska biyu ma'ana ko ya zama to muminai ne sun kaga sun ribanye kafirai saboda Allah ne ya nuna musu haka an gane ko na ɗai kenan ko kuma ya zamanto muminai sun kaga kafirai sun riɓanya su tunda a hakika haka ne abin yake ko kuma kafirai suka ga sun riɓanya muminai tunda a hakika haka shi ko ko sun kaga muminai sun riɓanya su saboda Allah Allah ya samu su wannan to me yasa Allah ya yi wannan amma ai Allah ya ce ra'ayal aini gani ne na ido ba a hakikani bane sun kare banya su su mu ne a ganin ido ne mumin ne suke ganin sun ribanya kafirai to ya an kai an kai haka kuma can ya ce kuma sun ribanya su to dan ga a samu kuskure cikin qur'ani yadda zaka gane wannan dibo kahin a fara yaki sai Allah ya nuna ma muminai sun riɓanya kafirai su kuma kafirai sai Allah ya nuna musu hakikanin adadi sun riɓanya muminai don a sa makahirai tunzura su ga za su yi musu zama guda su tashi da su su kuma muminai don kar su ji tsoro da yaƙi ya kasame sai Allah ya maido ma muminai natsuwa a ya maida musu adadin su ya koma daidai sun kaga yadda suke su kuma kafirai an gane ko sai Allah ya maida musu adadin su sun kaga yadda yake nan me yasa Allah ya haka saboda su kafirai za su ƙara jin daɗin su yaƙi muminai su kuma muminai za su ga adadin su kaɗan nan in buskan makansu ba za a yi musu zama guda kenan cikin hali bi mumin ne don a tunzura suna su ma kafirai don a tunzura su kaga can suna ganin sun riɓanya muminai kaga suna ganin bai kyauta lokacin da kuma yaƙi ya kace mai kuma suna ganin sun riɓanya muminai a hakika kaga abin ya dawo daidai an gane ko sai sun gaba da ƙarfi su kuma muminai kafin a fara sai an ka maida musu adadin su kamar yari riɓanya na kafirai kaga sun ka ji ƙarfi sannan kuma da yaƙi ya kace ne sai an ka maido musu adadin su daidai sun ka ganshi don saboda mi saboda su ji ƙarfin yaƙi kuma sai aka taimake su da mala'iku an gane ko shi yasa Allah ce wa idh yurikumuhum lokacin da Allah ya nuna muku su idil taqaitu lokacin da aka du qalilan kafin a fara fada kuna ganin su yan kadan wa yuqallilukum fi ayunihim sai Allah mai da ku yan kadan gare su dan dama haka na hakikan shi li yaqdi Allahu amran kana mafula wa ila Allah turja'u al-umur to wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha Allah yana taimako da nasarar sa wanda ya so Allah ya sanya mu daga cikin su a duniya da lahira inna inna fi dhalika la ibratan li ulil absar lalle akwai abin lura amma ga masu hankula masu basira na ake nuhi absar ba masu ido ba masu basira masu ɗauka masu lura masu hankalta ma al'amura nan abu guda za mu ƙara tun lokaci yayi da an ka ce wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha Allah yana taimakon wanda ya so Allah ya faɗi dalilan da sai ke taimakon mutum shine kai imani ka tsaya akan tauhidi kai aiki na gari yace wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan ya'budunani la yushrikuna bi shay'a in ana shirka nasara ba za ta zo ba abu na biyu taimakon addinin Allah wa la yansuranna Allahu man yansuru إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم to wannan shine abinda zamu dan ƙara a gurguje abinda muka faɗa ya zama daidai ne Allah ya ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته